العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar goma ga wata na jumadal akhira shekara ta 1445 wanda ya dace wa 23 watan 12 miladiya ta 2023 darasi na 26 a cikin littafin hirasatul aqida za mu tashi safha ta 109 maliki cewa al-ihtisabu على البدع وأهلها واجب شرعي وليس ظلما الاحتساب شيني ديدي تاما ما بوتا بدعة كسكرنس ko kuma ka ce alihtisabu yin inkari ga mutumin da ya aikata bid'a kina yin inkari ga ma'abuta da bid'a da ma'abutanta wajibun shar'iyyun wani abu ne na tilas a shar'ance walaisa zulman ba zalunci bane ba la'alla wani ya ga cewa in za ka yi naka kawai ka yi don me za ka ce aiki kaza ya zamanto kana inkari ga wasu waɗanda suka aikata wani aiki na bid'a wani a mafuhumin shi yana ga cewa ai bai kamata ba kawai a kyale kowa abin da yake so lalle an kyale kowa zai abin da yake so amma duk mutumin da ya ɗauko wani abin da baya cikin musulunci ya shigo da shi to wannan kuma dole ne akan waɗanda Allah subhanahu wataala ya fahimtar da su wani abu na addini su yi bayanin cewa abu kaza da abu kazan nan baya cikin tsarin addini ganin daman wane ne to wannan abun wajibi ne na shari'a amma mutane gyaran cewa abu kaza da ake aikata misali bid'a ne ko kuma wani abin da ya aikata bid'a ne wannan wani wajibi na shari'a ba zalunci bane ba shine malike cewa daraja ahl ahlul ahwa'i ko daraju ahlil ahwa'i wal bid'i wal iftiraqi zaka samu magana ta ma'abuta son zuciya da bid'a wal iftiraq da waɗanda suke maganganu don su raba kan jama'a za ka samu maganarsu ala tasmiyyar ihtisabi salafi salih suna cewa wai abinda ya shahi cin gyara da ma'abutan kwarai suke yi ala ahalil ahwa'i ga ma'abuta bid'a wal ahwa'i wal bid'i wal iftiraq ma'abuta son zuciya da ma'abuta bid'a da ma'abuta kawo rabuwa tsakanin mutane wanda magabata na kware suke yi wa tahzir sannan da jan kunne da suke yi min bid'ihim game da bid'ar duk wani ma'abucin bid'a wa himayata aqidatal umma da kiyaye ko ba da kariya ga aqida ta al'umma su ma'abuta bid'a suna ce ai wannan abin da kuke yi zalunci ne raba kan jama'a ne ko kuma a cin gyaran jama'a ne da hana su yin abin da suke so alhali yin bayani akan abin da ya shahi addini wani abu ne wanda yake wajibi shi ne mala ne yake cewa su waɗannan ma'abuta bida suna cewa ai maganan da magabata na ƙwarai suke yi akan ma'abuta son zuciya da bid'a da karabuwa tsakanin mutane suka ce wannan magana ai zulman ne wa udwanan wa hajaran zalunci ne ƙetare iyaka ne hajaran sannan ƙoƙarin katangance mutane ne kar su isa inda ya kamata su isa na fahimta yake cewa wa katman lil hurriyat sannan magana da kuke akan cewa an yi kaza ba daidai ba a kaza abu kaza bid'a ne suka ce wannan ai ɓoye ko kuma dakushe abin da yake hurriya da yanci na dan adam ne dan me za ku yi magana ku bar kowa abin da yake so wasu kuma a cikin su an bace abin da cewa wa irhabal mukhalif yani abin da ya shahi ta'addanci ne ga mutumin da ya saba maka dan ya sa a maka kawai sai kai bayanin aiki kaza bid'a ne suka ce wannan abin zalunci ne ƙetare iyaka ne ka tangance mutane ne rishin barin su ne su yi abin da suke so wasti'da'un alaihim sannan kuma nuna adawa ce da ƙiyya a gare su me abin da yake daidai a wajen su kai ku shiru wani ya kirkiri bid'a ce to a zo a hada kai ayi tahiya guda amma wani iya bid'a kaza sai a ce to kai ba za ka yi magana akan wannan bid'a tashi ba saboda wannan hadin da kan da aka yi sai yemi zai rushe to za ka samu ta'addanci ko suka suka ambata cewa ta'addanci ga mutumin da ya saba musu da nuna adawa da kiyayya mali ce wa kana min abrazi hadhihi almaza'im iya daga cikin mafi hutowar waɗannan raye-raye da ake yi kenan an raye kaza an raye kaza maza'im jam'in az-za'm mutum ya raya kaza suna cewa wai su ma mutabi da'awa da'awa anna salafa saliha cewa magabata na kwarai ahlus sunnati ma'abuta bin sunna suka ce ai zalamu alfiraka sun zalimci duk wata kungiya wadda suka yi magana a kanta jahamiya ce rafida ce asha'ira ne duk wani wanda za a yi magana a kan shi suna ga cewa an zalunce shi zalamul firqa sannan wa annahum bi inkarihim lil bid'i wal muhdathat yufarriquna yufarriquna al muslimin suka ce a dalilin inkarin da ma'abuta bin sunna suke yi ahlus sunna suna inkari ga ma'abuta bid'a wal muhdathat wanda suke kirkiro abubuwa da sunan addini wannan inkarin da yake suke yi yufarriquna al muslimin ai suna raba kan jama'a musulmi ne alhali babu wata bid'a daya-daya wadda ta taba hada kan al'umma babu ita kuma ba za a yi ta ba saboda bid'a son zuciya ne ra'ayin wani ne ganin daman wani ne yanda ya ga dama ni ma ina iya ganin daman sabanin abin da shi ke ganin daman shi ne haka kai ma za ka iya samu haka wani zai iya samu haka kenan yaushe za mu haɗu ba a taba haɗuwa akan abin da yake bid'a ne sai suke ce ai inkarin da ma'abuta bin sunna suke ga bid'a wannan yana kawo rabuwar kan musulmi magana ce wadda ana yin ta kuma an yi ta a baya a ce ahlus sunna su suka raba kan mutane ai da tahiyya ake gargajiya kawai ake kuna makamancin wannan yanzu an zo an ce banda kaza abu kaza ma bid'a ne abu kaza ma bid'a ne alhali wannan abu an gaje shi uwaye da kakanni to wannan kaga magana ce take ta kuskure babu abin da ke haɗa kan jama'a in ba karantarwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba. Malice wa jahila ha'ula'i, auta jahalu, ya ce waɗannan mutanen sun jahilci, auta jahalu ko kuma jahilcin da gangam, ko zamanto da gaske ne sun jahilta, ko kuma ya zamanto a ba da gaske ba ne ba, ba su jahilci abin ba, amma kuma suna so su nuna cewa sun jahilci abin. Kama abin da za ka gane kuskure ne amma ka ƙiyar da wani shi ne ta jahulu jahalar shai daban ta jahalar shai daban ka jahilci abu shi ne wani ya jahilci abu kaza amma ta jahalar shi ne ya so ya jahilci abu amma ba da ya jahilce shi ba ne ba malici annahu qad thabata fi nususil qati'ati ya tabbata a cikin nassi na yankan shakku anna hadhihi al-umma cewa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kasa'iril umami sabiqa kamar sauran irin al'ummomin da suka gabace ta ne sataftariku za ta rarrabu wa annahu satabqa ta'ifatun wahidatun min 73 alal haqq kuma sannan za a samu tawaga ko kuma kungiya ko jama'a guda daya a cikin kaso 73 wanda wannan kasan daya su ne akan hanya wanda yake na daidai manzon labarin wannan labari daga karka shiga cikin halin dimuwa ko damuwa don kaga mutane sun rabu dole sai an rarraba dole sai an rarraba sai wani ya kama kaza wani ya kama kaza wani ya kama kaza kare bugar da hankalin ka ce ai kowa da awar musulunci yake eh a cikin masu da awar musuluncin za su samu kashi 73 magana mazala kuma ta tabbata in kaga kungiyoyi da bid'o'i da ake yi duk sai zauna akan wani abu abin nan ya tabbatar da cewa ba aya ba hadisi amma haka zamu le ya sidi me yasa saboda haka ake yi wa yake yin haka inda son zuciyarsu to mazala ya bada labarin cewa al'ummar na ita ma sai ta karkasu ta daddasu ta cuccuru kashi 73 kashi 72 za su yi wuta ɗaya za su ta gina aljanna shi ne mazala ke Allah ke cewa kama kala ta'ala wala ya zalu na mukhtalifin mutane ba za su gushe ba suna masu saɓani da saɓawa dole za a saɓa saboda wani ya ce zai yi aiki da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani kuma ya ce zai yi aiki da abin da ya gada kuna makamancin wannan shi na lalace illa marrahima rabbuka sai wanda Allah ya ma rahama Allah mana rahama wa qala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku a ƙarar shaji sai ke cewa hazwal quzzati bil quzza taki bayan taki yanda suka rarraba kuma haka za ku zo ku rarraba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari da yake na hanyoyi na bid'a da hanyoyi na son zuciya wani abu ne wanda yake tabbas sai an same shi a cikin al'umma malai ce wa hazzaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama min albida'i wal muhdathat tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi kashedi akan bid'a da kagaggun al'amura da za a zo da su a cikin addini alhali ba addinin bane ba wal ahwa'i wal iftira da abin da ya shafi son zuciya da karkasuwan mutane wani abu ne wanda mazalla dama ya bada labarin shi sannan mazalla wa akhbara an du'ati subuli wa hazzara minhu mazalla ya ja hankali akan cewa ba da labari lalle za a samu du'at masu kira ila subul zuwa ga kankanin hanyoyi Allah ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bi wannan kankanin hanyoyin to mazalla ba da labarin za a samu du'atun ala abwabi jahannam kiran ka za su yi amma zuwa ga ina zuwa wuta jahannama kuma daga ganin abin da suke kiran ka zuwa gare shi za ka tabbatar da cewa lalle wannan kira ne zuwa game ƙofar jihannama saboda kiran ya sha bamban da abin da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a to shine ma ya ce wa akhbara an du'ati subuli wa hadara minhu kuma Allah ya ja kunne akai daga mutun ya tashi yayi mursisi akan kare wani abin da ya tabbatar da cewa ba addini bane ba tajahala haka kawai da gangan saboda mai saboda ai haka yake yi ya za a komo a kan tahiyyar da aka saba ake yi a komo a ce abu kaza ba daidai ba ne ba yana duba duniya yana duba mutanen duniya yana duba waɗanda suke bin shi kar wane wasu alaƙa da shi kar su wane su janye kar wane janye ya manci Allah ya bar Allah ya bar hanyar Allah malai ce wa min du'ati dalalati haka kuma zalla ya bada labari akan masu kira zuwa ga bata wa amara Allah ta'ala bil i'tisami bi hablillah Allah yayi umarni akan ayi ruku da igiyar Allah wa atasimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu Allah ce ku yi ruku da igiyar Allah kar ku rarraba sannan kuma wana ha anit tafarruqi Allah yayi hani akan cewa kar a rarraba me rabuwa shine wani yazo da wani abin da baya cikin musulunci wanda mutumin ya raba kan mutane iya daga cikin mafi girman zunubi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambata mutumin da zai aikata wani aiki ya sayo shi cikin addini wanda an aikin ba addini ba ne ba ya bugar da hankalin mutane ya jayo su akan cewa su aikata kaza alhali wannan kazan nan manuhan shi ne kawai ba karantarwa mace ta Allah ko kuma tsarin tahiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malice fa qala subhanahu Allah yake cewa wa'tasimu bi hablillahi ku yi ruku da igiyar Allah jami'an gaba ɗayan meye wannan igiyar Allah kaga ba ta kai wa'tasimu jami'an ba wala tafarraqu inda haka aka ce wa atasimu jami'an ku dunkule gaba ɗaya kar ku rarraba sai a ce a to shikenan ai ta akai a haɗu kenan kai in ka zo da kaza kai ma kwatsa kai ma in ka zo da naka kai ma kwatsa duk tahiya za su yi saboda ta akai kai wa atasimu ku tsaya waje guda ku dunkule waje guda amma Allah sai yayi tahdidin abin bi kulli tafsil Allah ce bi hablillahi ku yi ruko ku haɗe ku dunkule ku cibre waje guda amma wata hanyar ruko da igiya Allah to sai mu je mu ga me igiya Allah nan Qur'ani mai girma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba son zuciya na ba ko kuma son zuciyarka Allah ce wala tafarraqu kar ku rarraba wa amara sallallahu alaihi wasallam bil jama'ati was sunna haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akan mutane ku kasantu tare da jama'a me ake nihi da jama'a abin da yake daidai ma wafaqa ma wafaqa al haqq abin da ya daidai da gaskiya ko da mutum guda ne to wannan a ma'aunin addini shine jama'an su wadancan duk tarkacen banza ne wa naha anil furqa haka kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan rarrabuwa wal bid'a yayi hani akan bid'a وقد استجاب السلف الصالح الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما حقيقة سن أمسى magabata na kwarai sahabbai ne tabi'ai ne wa man tabi'ahum bi ihsan da suka biyo bayan su da kyautatawa sun amsa li amrillahi al'amarin Allah umurnin Allah wanda shi da Allah ce wa atasimu bi hablillah sannan sun amsa umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya umarni akan a tahi tare da jama'a wasu ke kan gaskiya wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wa sadaqu khabra khabrahu sun gaskanta labarin manzon Allah wa akhadhu bi wasiyati kuma sun yi riko da wasiyar shi labarin manzon Allah cewa za a rarraba za a karkasu za a daddatsu sannan kuma wasiyar da manzon Allah ya sai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin almahdiyina min ba'di addu 'alayha bin nawajiz maliki cewa wa akhadhu bi wasiyatihi wa qamu bi wajibin nasihati da aka magabata suka tashi suka tsaya akan abin da aka dora musu na wajibi yin nasiha da gargadi da jan hankali da wa'azi fi nashri sunnati wajen yada sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma tabbas shi ne abin da ke faruwa duk mutumin da zai duba rayuwar da ake waɗannan karantarwa da ake iya da tasiri ba na wasa ba cikin rayuwar al'umma za ka ji abin da ba ka ji shi ba mi annabi ya faɗi mi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ya ake kaza mi ya addini ya yarda da shi me bai yarda da shi ba wani duka dole a cikin karantarwa amma ya zamanto ga karantarwa ga ƙur'anin ga hadisin aje su a gehe kowa yana abin da ya ga dama amma kuma da suna da titir na musulunci wanda duk in ba karatu za a na addini ba dole a fada wannan matsalar sai zama to ƙarshe wani ne yake jagorantar ku da tunanin shi da ra'ayin shi da son zuciyar shi shi ba da littafin Allah ba ba hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda wannan jagoranci kuma an ga irin asar da yake da salbiya yani gurabe da yake bari ya wuce ya bar bayar kura kaga mutane suna gatse akan ubangiji subhanahu wataala cewa su fa abu kaza in inda wane yake can suke in ma yaya ne suna can me ka su zaga wannan tunanin rashin karanta me haƙiƙanin qur'ani me haƙiƙanin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an bar mutum kawai daga kiɗi sai waka sai wani makamancin wannan ba zai karanta ba ga abinda manzon Allah ya faɗi ga abinda Allah ya faɗi ga yanda bayanin da sahabbai suka yi ga yanda ake bauta wa Allah duk bai san wannan ba kawai banda kiɗi da waka ba abin da ya sani ya ɗauki addinin ittakhadhu addinahum huzwan wa la'iba an dauki addini a matsayin kayan wargi da kayan wasa to su magabata na kwarai sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sun yi aiki sun amsa wa umarnin Allah sannan sun amsa wa umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi ya ja hankali ya bada labarin cewa ballighu anni walau aya ku isar da sakona nashru sunna kenan a yada sunnar kar a barta haka nan abinda ka sani ka karantar da wanda bai sani ba abinda ka saurara ka karantar da wanda bai ji ba a haka sai kaga alherin Allah ya hada ya hada mutane maliki ta wa qamu bi wajibin nasihati suka tashi akan abin da yake wajibi na nasiha da Allah ya umarni akan cewa ayi nasiha fi nashri sunnati wan nahyi anil bid'a sannan kuma da hani akan abin da yake bid'a ne wa tahdhir minha da jan kunnan mutane akan su yi kashe da abin da ya shahi bid'a wa himayatul ummati ghawa'ilaha sannan kuma suna kokarin kare al'umma daga dukkan wani abu wanda yake a bid'a ce ko kuma abin da yake son zuciya da kuma makamancin wannan wastajabu li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam ghawa'il abin da zai kawar da mutane daga hanyar daidai kenan duk abin da zai kawar da su daga hanyar daidai ana kuma mutane bayani ana musu nasiha ana karantar da su cewa abu kaza shine daidai abu kaza shine ba daidai ba sannan waɗannan ma'abuta sunna ma'abuta bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga sahabbai da wanda suka biyo bayan shi wastajabu li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi sun amsawa maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da umarnin da manzalla ya bada lokacin da manzalla yake cewa man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga wani aikin kyama falyughayyirhu bi yadihi to ka sauya wannan aikin kyaman da hannunka idan zaka iya Allah baka dama kana da mulki ko kuma kana cikin wasu al'ummar da ana sauraron maganarka daga kayi magana an kare to kar ka yi wasa wannan dama ce Allah ya baka ka sauya wani abu na banna duk abin da kaga na banna a cikinsu ka sake wannan abin da irin ƙarhin da Allah ya baka cewa za ka iya amfani da hannunka ka hana wannan aikin mataki na biyu manzala ke cewa fa'in lam yastati' fa bilisani idan baka iyawa ka hana da hannunka to kai bayani kai gargadi kai nasiha abu kaza nan ba daidai bane ba yawa idan wannan ma ya gagara fa in lam yastati' idan haɗi da baki ya gagara nasiha ta gagara fabi kalbihi to sai ka kyamaci abin da ake yin na a cikin zuciyarka wazala ke cewa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani kenan me ake so hanawa da hannu in akwai dama me ake so hanawa da baki in akwai dama idan ya zamanto babu na farkon babu na biyu sai a tike a na uku wannan ko ba wanda ya sai hanaka ana aikata aikin sabon Allah ana bid'a ana shirka dole ka kyamaci abin a cikin ina a cikin zuciyarka waye sai hanaka ba wanda isa halaka ko bid'a ce ko shirka ce ko kuma duk ma wani aiki wanda yake na lalaci ne to amma a daidai lokacin da wannan gabar ta karshe ita ma zaka same muna da matsala a cikin ta muna kallon mutum yana aikata abin da ba daidai ba maimakon mu hana shi da hannu misali ba ma iyawa mu mushi nasiha ko wa'azi mu mushi gargadi misali shi ma ce baka iyawa me ya kamata kai ka ki abin a zuciyarka amma sai ka fito ka rika bayyana mushi ma goyon baya kake bashi kana ba shi goyon baya kan abin da yake wanda wannan kuma da yawa yana faruwa ko a harkar siyasa ko a harkar zamantakewan yau da gobe ga wani mutum yana aikata ba daidai ba kuma kowa san ba daidai ke aikata ba amma sai ka fito kai declaration ka ce kai ma kana tare da shi kuma alhali abin nan da yake kai kai da kanka ka san kai ƙarya kake shi ma akan shi ya san akan ƙarya yake amma kuma halin maimakin ka kyamaci abin a zuciyarka eh baka iya hana da hannunka baka iyawa baka iya magana eh baka iya magana to wa zai iya hana ka ka kyamaci abin a cikin zuciyarka kuma kakka nuna mashi alama ko ta ɗaya cewa kuna tare da shi don me za ka nuna mashi kana tare da shi akan aikin da kake kyamashi a cikin zuciyarka inda da gaske ne kana kyamashi to shi ne mazalla ya ambata mana cewa kenan mu kawar da hannu in za mu iya in ba za mu iya ba da halishanka in ba za ka iya ba to ka kyamaci abu a cikin zuciyarka wannan matakin na uku kuma ba wanda zai iya hana mutum akan cewa ya kyamaci aikin bid'a da shirka saban Allah duk wani abin da ke shirka ne malice fa innal bid'a saboda su bid'o'i a'zamul munkarat ba'da shirki sune mafi girman abin kyama wanda addini baya so bayan shirka banda shirka bayan shirka babu abin da addini yake kyama sama da bid'a kirkiran wani abu da sunan addini a sako shi cikin tahiyar addini amma laysa huwa min al-islam fi shay ba karantarwar addinin bane ba Allah bai ce ba manzon da Allah ya turo ko sha bai ce ba haka kawai wani a nan sai kirkirin muku aiki kaza ya ce muku kaza za ku yi wannan su kusa nan sun cika abubuwa da dama a cikin rayuwarmu harakan farin ciki ne harakan da ya shahi damuwa ne duka akwai su an zuba su a ciki aiki nawa ake da sunan biki wanda addini bai da shi ba ko zama to saban Allah ko zama to bid'a ce kai tsaye aiki nawa ake a dalilin wata munasaba ta ba daɗi harakan da ya shahi mutuwa ne ko wane ne kaga wasu ayyuka an tsara su an sa musu protocol daban-daban alhali kuma ba aiki addini ba ne kawai tsarin wani ne wane yana mutuwa daga wani yazo sai ce to so ake a istighfari ake ja in kace astaghfirullah wa atubu ilayhi kai ne ka nemi gafara a wajen Allah ba gani mushi gafara kai ba sai a kare kuma ce to kai nawa gare ka nawa gare ka nawa gare ka nawa gare ka a can ba ga can wani yayi 700 ga can yayi 1000 sai a hada sai a ce an samu ai an samu istighfari dubu kaza wannan duk cuwa ne ba ake addini bane ba ko fida'u da za a yi duka da iya daga cikin abin da ba karantar addini bane ba ba wanda ya isa ya mefi da taftadihi minan nari ilal janna wai za ka fanso shi fansowa shi ne a fida'u za a fanso shi kaga na farko an munana zato ga mutumin da ya mutu saboda da ya ja kun kai shi kun ajiye shi yanzu ku ne za ku fanso shi na farko kenan sannan na biyu wannan aikin da za ku na fansowa ba aiki addini ba ne ba sannan kuma katsalanda na cikin al'amuran ubangiji mutum musulmi ya mutu ka ɗaga baki ka ce na wuta sannan abinda za ka karanta na ƙur'ani in ba ɗan shi ba ne kai zancen lada ya taimu shi bai taso ba wa allai salil insani illa ma sa'a wannan abin da zai kai mushi shi ne suka ce daga ciki akwai ɗan shi ɗanka ya karanta ƙur'ani ko ya sa ka a ciki ko bai sa ka a ciki ba automatike da kana ciki saboda ɗanka aikinka ne na alheri da ka gabatar a gaban Allah duk abin da zai yi sallah azumi qiyamul layl wa zai yi illa da nawa aka bashi kai ma sai an baka shi yasa aka ce mutum ya tsaya tarbiyantar da yaron shi saboda alherin da zaka tsururta a ƙarƙashin wannan da to in ba dan shekaranta ba duk wanda za a kirayo shi ayi jinga da shi ya sabke qur'ani ɗaya cikin biyu ne ko ya zama ya karanta dan Allah shi ya samu lada in ko bai karanta dan Allah ba to an tashi a tuta babu kuma zai bayyana a gare ka cewa ba don Allah ba me yasa saboda jingar da za a yi da shi za ka za ka yi aiki ta sallah da kake nawa ake baka karatun Qur'ani da za ka yi waye biya ka aiki kaza da za ka yi na alheri waye biya ka babu bar sana hazo ai jinga cewa ai a kaza a kaza yayi kadan ko kuma mutum zai addu'a dole ya biya shi iya daga cikin abin da ya shahi zamantakewar da addini ya karantar المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا سنكم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة idan wane ya shiga damuwa ni na shiga damuwa idan na shiga damuwa kai ka shiga damuwa wannan shine tsarin musulunci da haka yanda in na shiga damuwa zan rika ma kaina addu'an cewa Allah hudan daga cikin damuwar nan haka ya kamata lokacin na fahimci ka shiga damuwa kai ma in rika roƙa maka Allah hudan daga cikin damuwa kuma a daidai lokacin zaka yi ci biyu in ka roƙi Allah ya hudda wani daga cikin damuwar da yake kai ma kuma Allah sai ya wakilta wasu mala'iku su rika cewa ya Allah shi ma wannan mutumin da yake roƙa ma wani Allah ya daga cikin damuwa shi ma duk damuwar da yake da har wanda bai sani ba Allah ya shi daga cikin da wannan shine tsarin zamantakewar addini to amma an karkasa abubuwa a rarraba su sai zaman to kowace munasaba akwai irin abin da aka tanadar mata wanda kuma ba tsarin addini bane ba zaka samu ayyuka da yawa da addini bai karantar da su ba sai ga tsare-tsaren kawai ku ne kuka tsara abin ga sunan birjik da dama ana yi kuma ana ga cewa su ne ma addinin in kace zaka kauce musu sai a ce ai ka zo da sabon al'amari alhali kai kake kan daɗaɗɗen al'amarin da yake tsohon kuma shine nagartaccen shine na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai zo da bid'a tarihin ta shekara nawa shekaran ta nawa shekaran ta ɗari nawa duk bid'a ka da wahala ta yi shekara dubu eh kwarai annabin da Allah ya turo shekara nawa shekara 1400 wasu abubuwa da ke da abin da za ka zo da shi a yau kai kai ne ka zo da sabon abu kuma kai ka nemi raba kan al'ummar musulmi saboda ga abin da aka sani tun daga mahudar rana har zuwa mahaɗanta duk inda aka samu bai bautan Allah to ya kamata a ce bautan Allah da za a yi iri ɗaya ne babu bambanci tsakanin da magaram da maraɗi da agadas da difa da wacece da wane ne bai kamata a samu bambanci ba saboda littafi ɗaya ake bi sannan kuma ana bin alƙibla guda ana bin karantarwar annabi guda sannan kuma ana bauta wa Allah subhanahu wata'ala guda kenan bai kamata a samu bambanci ba amma daga lokacin da ya zama ta'a mu anan ba a yi ku anan kaman yaya anan addinin Allah ku ne masajir na tashri na addini ba ku bane ba da haka dan me za ku ce ba kaza alhali kuma abu ne tabbatacce ya tabbata da sunan addini ko kuma ku ce mu abu kaza ake yi anan alhali wannan abun ba aya ba hadisi kuma aiki ne na bauta wanda kuke so Allah ba kula da akai babu babu wannan hira duk abin da za ku dole ku kasa ku tsare ku tabbatar da cewa akan dalili kuke yi sai Allah ba kula da ya zama to karantarwar manzo Allah ce sannan kuma akwai yi dan Allah a ciki ladan ku sai tabbata amma daga an samu rushewar ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu to aikin ku ya gama tashi daga aiki in kuka yi ba dan Allah ba ko da a karantarwar manzo Allah ne ba za ku samu lada ba sannan kuma idan zamanto kun yi akan karantarwar manzala sallallahu alaihi wasallama amma ba ku dan Allah ba ko kuma ya zamanto a kun yi dan Allah amma ba wanda ya san yanzu kamar ayyuka ibada da mutum zai ce ai niyyar mu mai kyau ne niyyar ku ko tana da kyau dole sai yayi daidai da abin da manzala ya karantar in bai daidai ba ba amsa man amila amalan laysa alaihi amruna huwa raddu an watsa maka abin ka ba bukata haka mutum kare bata ma kanshi lokaci addini ba naka bane ba ubangiji ya halicce ka ya sabkar da littafi ya aiko da manzo wannan manzon litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim min rabbihim manzon nan yayi bayanin ka yanda za a bauta wa Allah kai me naka ciki kawai abin da ke kanka shine kabi ya yake kaza kaza ne ya yake kaza kaza ne ya yake kaza kaza ne wannan shine zaman lahiyar ka Allah mana tawfiki to shine mallan ne yake cewa fa innal bid'a su bid'o'i da kuke gani su ne mafi girman abin kyama bayan shirka kenan bayan shirka ba abin da yake da hatsari a cikin addini sama da bid'a na farko za ka yi ta aiki ka wahala jina Allah ba zai baka lada ko ɗaya ba saboda ba wanda ya saka wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kun yi aiki an yi aiki an gaji kuna ga cewa abu kaza kun kai kun kawo an yi wane ne wallahi in dai bai kan tsarin karantarwar annabin da Allah ya turo wahala kan kuka sha amilatun nasiba an yi aiki an gaji amma kuma babu lada Allah kare mu to daga shirka tana ba bid'a tana da matsala ita take da matsala na biyu kina tace position na biyu bayan shirka shirka shine na fari ita ce ta biyu sannan kuma bid'a ita take rushe addini ta sa shi ya dishe a nemi addinin a rasa kowa kirkira shi ni na kirkira kai ka kirkira Allah kiyaye wani ya kirkira wacce ta kirkira kowa ya kama wuri ya ja daga shi ma da irin nashi tsarin sai zaman to ina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ‘yan jama'an da suke kai suna ta ƙoƙarin ya za a maido da manzo Allah sannan kuma sai a rika musu dubin wasu mutane na daban a cikin al'umma ko abin kyama ko abin hantara ko kuma abin yi wa ƙarya da ƙage ya za a katangance mutane kar su fahimta to bid'a tana sanya addinin Allah ya dishi ya zama to gashi addinin ne amma kun shiga wani abu daban wanda ganin damun ku ne ku ba abin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi bane ba malai ce wa juhudi salafi fi hada sadar mashhura ya ce aikin ƙoƙarin magabata na ƙwarai a wannan fagen abu ne shahararre yaƙi da bid'a yaƙi da abin da ke shirka ne kenan kaga kenan inkari da za a ba mutumin da yake bid'a ko shirka wani aiki ne wanda yake tabbatacce a cikin addinin Allah ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman sannan kuma ga umurnin Allah da yayi wal takum minkum ummatun ya zama to a cikin ku akwai wasu jama'a za su rika kiran mutane zuwa ga aikin alheri suna hana su akan dukkan wani aiki wanda yake mumuna suna masu imani da Allah Allah ce waɗannan mutane su ne masu rabu to nan malam zai ba mu zai ba mu wasu daga cikin tarihin ko abubuwan suka gabata na ƙoƙarin magabata tun daga sahabbai da wasu suka biyo hanyar sahabbai a kan yaƙar abin da ke bid'a ne ko kuma shirka ne maliki ta lamma hadasatin ridda ba da mauti rasulillah sallallahu alaihi wasallama bayan an zo an a ridda ta faru bayan mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda lokacin bayan mutuwar mazala sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suka ce to shi kenan su sun yi ridda musulunci sun hasa daga yau wasu suka ambace su ayyuka na ibada suka ce sun hasa to daga wannan lokacin qayyada Allah qayyada yani hayya ubangiji subhanahu wataala yayi tanadin a laha game da ita wannan mas'alar ta ridda Allah ya tanada Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Abubakar Siddiq Allah ya karfafe shi ya tashi ya tsaya ya za'a ya yaƙi waɗannan mutane suka yi ridda dole sai an maido su zuwa ga addinin Allah yake cewa fa waqafa Abubakar Siddiq yayi tsaye waqafatahu tsayuwar shi wadda ya alhazima wadda take cike da hamasa da kokari almashhura wadda take shahararriya allati kasara Allah biha mawjatar ridda wanda a dalilin wannan sababin tsaye wanda Allah ya karya al'amarin mu Abu ridda sai a yi samu tawaga da kauye kaza ya zo su ce ai mu daga musulunci mun mai bankwana ko su ce mu ba za mu ƙara ba da zakka ba ko su ce mu ba za mu ƙara yin kaza ba to wannan da suka yi ridda Abubakar ya tsaya tsayin daka dan yakan waɗannan mutanen to malai ya ce wa a'azza Allahu biha din Allah mai girma da buwa ya ɗaukaka addinin shi sannan wa ayyadahu Allah ya karfafi shi Abubakar afwan wa ayyadahu ala zalika sahaba sannan kuma su wa sahabbai suka karfafi Abubakar Siddiq akan wannan abin da yayi niyya na yakawar suka yi ridda bi ijma'in suka yi ijma'i gaba daya tunanin sahabbai gaba daya zamanto a lokacin awakai Abubakar Umar iyanan Usman iyanan Ali iyanan da sauran manya-manyan sahabbai duka suna nan suka yi ijma'i akan cewa ya halatta a yaƙi waɗanda suka yi ridda wa nasaruhu suka bashi kariya shi abubakar siddiq a kan yaƙi waɗannan mutane kuma yaƙe su kaga idan da a ce a ku bar kowa ya abin da ya ga dama ne mi za a yi sai a ce a ƙyale su tun da sun yi rinta shi kenan su dai kawai a dole ne a yi bayani inda ya kamata a yi bayani inda ya kamata a yaƙe su a yaƙe su ƙarƙashin jagoranci wanda yake na addini malai ce wannan misali na farko kenan misali na biyu wanda yake maka nuni akan idan wani ya zo da wata bid'a to wannan bid'a tashi dakatar da ita ake ba a barin ta haka nan ta yaduwa walamma zaharat lokacin da suka bayyana ba'da buzuril bid'i wasu daga cikin rassa na bid'a a lokacin fi ahadi Umar radiyallahu anhu a lokacin Umar Allah kare yarda a gare shi malike cewa daga cikin bid'o'in da suka bayyana a lokacin yace kal kalami fil qadari kamar yin magana a bangaren da ya shafi kadara wani ya bayyana maka ce a ai dan adam an kadarta mushi haka ne zaka zanta azabtar da shi bai taso ba wannan maganganu suka yawaita a lokacin sannan wal ihtijaj ala al ma'asi sannan da bada fakewa bayan ayyukan sabo yace wa mutashabihil ayati sannan kuma da abin da ya shahi ayoyi waɗanda suke mutashabihai wanda ba kowa yake iya gane ma'anansu ba fa aqama umar sai umar ya tsayi tsayin daka yayi kokarin tsayar da mi'wajaha duk wanda ya karkace ta bangaren da ya shahi al-kalam din ne da wanda suke kawo hujja da cewa ai ayyukan sabo da suka yi ai kadara ne haka Allah kadarta ba an kamo wani ba akan cewa ya aikata wani aiki na sabo yake cewa ai Allah kadarta Allah kadarta ne sata Allah kadarta na shagiya Umar ya ce ubangijin da ya kadarta maka haka kuma shi ya kadarta mu ma za mu yanke maka hannu saboda satan da kai ko kuma maka bulala a dalilin giyar da ka sha kaga yayi hujja da me da kadara an mushi hujja shi ma da kadare eh to waɗannan duka Umar ya tsaya tsayin daka yaga cewa fa aqama Umar mi'wajaha karkace wanda mutane suka yi a wannan Umar ya tsaya ya daidaita su yake cewa bidirratihi bidirratihi yani da bulalan shi wanda yake ba da kashi da ita al-mashhura take shahararriya ya ce fa'addaba mazalasa umar radiyallahu anhu ya ladabtar da yake cewa sabiran yake cewa li khawdihi ya ladabtar da wani ana kira shi da suna sabir li khawdihi saboda nutso da yayi fil ayatil mutashabihati a cikin ayoyin suke mutashabihai yayi nutso a cikin su yana zakulo wasu abubuwan da ba haka bane hakikanin aya take ne umar ya ladabtar da shi da wannan bulala sannan wa addabal ummata kullaha indama haddada nasraniyu alqadariyu yake cewa bitrir ashami hinama za'ama anna allaha la yadhillu man yasha sannan umar ya ladabtar da al'umma gabaki daya lokacin da wani banasare wanda yake da aqida irin ta qadariya lokacin da yayi kokarin tahdidul umma yani ya girgiz al'umma gabaki daya wanda kira shi da suna bitrik ashami wanda wanda kasar sham ne lokacin da yayi kokarin yayi raya cewa wai annallaha la yadullu man yasha wai Allah baya batar da wanda ya gana ya rika yada wannan abin cikin mutane Umar ya lalabtar da shi yace kama addaba Umar radiyallahu anhu al-ummata kullaha yake cewa kadhalika bi qat'i shajarati al-hudaybiyyati li qat'i dabir al-bid'i haka Umar Allah kare yarda a gare shi ya yi ƙoƙarin ladabtar da ɗora al'umma da ɗora mata ladabin da ya kamata ta ɓangaren da ya shahi ƙat'i shajara ya yanke bi ƙat'i shajaratul hudaybiya ya yanke itaciyar al-hudaybiya wannan itaciyar da aka zo aka yi mubaya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladina yubayi'unaka إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه duk mutumin da ya zamanto ya warware to ya warware alƙawarin Allah ne wannan itaciyar da aka tsaya aka yi wannan sulhu na hudaybiya a ƙarƙashin ta mutum sai je can kawai sai tsiri nafila da sunan me da sunan cewa ai guri ne wanda yake da albarka saboda ana aka sulhul hudaybiya sulhun sulhun da aka yi tsakanin manzon sallallahu alaihi wasallam da mutanen garin garin garin Makka lokacin da manzon ya zo shiga yin umara sai mutane suke tsayawa wannan wajen ƙarƙashin itaciyar suke gabatar da ayyuka na ibada mi umar yi umar radiyallahu anhu sai umarni bi qat'i shajaratil hudaybiyati ya yanke yasa aka yanke wannan itaciyar gaba ɗayanta me yasa li qat'i dabiril bid'i saboda yanke hamzari na duk mutumin da yake dan bid'a kaga mutun ya kirkiri wata sallah a wannan wajen bid'a ce ba wanda ya umarce ka sannan ba haka da mutane za su rika zuwa suna zauwa a wannan wajen da sunan mai da sunan attabarruk neman albarka neman wanda sauransu wannan me yake maka nuni manzala ya karantar da sahabbai karantarwar da duk wani aikin shirka to ba su yarda da shi ba yanzu a yau mu a cikin al'ummarmu a yau nawa ake zuwa wurare da sunan cewa ma'abuta wuraren nan masu albarka ne ko kabari ne ko wani masallaci ne ko da makamancin wannan alhali mazalla sai da ya hana mazalla ya ce la ta shuddur rihal ba a kimtsa kaya a kulle su da niyan bulaguro illa ila talati masaji sai masallaci uku kawai ya ce masjidi haza wannan masallacin nawa masallacin madina ya ce wa masjidil haram da masallacin makka ya ce wa baitul maqdis da masallacin kudus amma yau mutum nau zai kulla kaya ta yi masallacin gari kaza saboda masallacin malam wani na ko shehu wani irin wannan tahiyar mazala ya hana ta gaba daya wasu an samu suna zuwa duru saina wanda Allah bar labin da Allah ya magana da Annabi Musa alaihi salatu wasalam tun lokacin sahabbai suka inkari akai wanda wannan duka yana maka nuni akan cewa wajibi ne addinin Allah a bar shi a matsayin addinin Allah karka kawo tunaninka ko ra'ayinka ko ganin damanka ko nawa a ciki dole za mu tsaya mi Allah ya ce ya kuma annabin Allah karantar da mu kaga Umar ya yanke wannan itaciyar yanzu idan da ayo ne wani ya fasarta shi da cewa me da cewa bai san manzo Allah ko na makamancin wannan umurni aka yanke ta gaba daya sannan bayan haka nan wa naha wa naha alladhina kanu yake cewa yartaduna mawatina muhaddada litta'abbudi indaha mimma lam yarid bihi shar yace kuma Umar yayi hani ga duk mutan da suke yartaduna suke kai kawo mawatina wasu wuraren da muhaddada wanda aka kebance su litta'abbudi dan bauta sai mutum yace zai tayi waje kaza yayi bauta saboda a wurin an yi kaza ko saboda wurin Badar ne ko saboda wurin Uhud ne ko saboda wurin Tabuka ne ko saboda wurin kaza ne kaje dan kaga tarihi kawai amma ba niyyar wani aiki na bauta ba to umar radiyallahu anhu ya yi hani ya hana mutane akan waɗannan ayyuka gaba kida mimma lam yarid bihi shar'u abinda addinin Allah shari'ar Allah ba ta zo akan ayi bauta a wannan wurin ba umar yana hana mutane to wannan kuma shine asalin abin da yake aqida dole mutum ya fahimci waɗannan abubuwa karka ce a ai nan akai sulhul hudaybiyya kaza kaza da sauransu ku ce ai za ku zo a nan wurin addu'a ne kuna makamancin wannan wanda ana samu mutane jiya suna haka nan mutane suna bibiyan wurare har garu garu hira da garu saur wannan kogo guda biyu mutane suna kaiwa suna kawowa wani daga nan zai je adda wani daga cewa nan zai je kaza wanda duk sun fahimta addini ne to mun wayo anan an dauki kaburruka da yawa ana kaiwa irin wannan ziyarce ziyarce bal hasali ba wani zai je daga cewa anan ne zai iya tsayawa yi adda Allah amsa wani ya kai kukan shi nan wani ya kai kaza wani ya kai kaza alhali abubuwa ne wanda su ne addini ya tsaya a tun a karan wani ya yaƙe su saboda addinin bayya tsayuwa matuƙar bayi ba su yi rasu bauta wa Allah shi kaɗai ba duk abin da ke bautan Allah ne to dole sai ka bi bi ne za ka yi ba ƙirƙira za ka yi ba karkaci a ai ya kamata tun da wuri ne wanda aka yi sulhu mai kyau aka yi kaza wuri ne mai albarka manzalla ya tsaya a wajen an yi kaza an yi kaza duka umar yana sane da waɗannan abubuwa ya umar da aka cire itaciyar nan Allah shirye da mu sannan yake cewa wa nahara ka'abul ahbar umar ya kyari ko ya yi hani ga ka'ab al-ahbar wa qala lahu yake cewa yake cewa laqad dahaita al-yahudiyya lokacin da wani abu yake cewa hakika kai kamanceceniya da yahudawa baya halatta gare ka haka hinama ashara ka'ab an yusalli umar ila sakhrati fi bait al-maqdis lokacin da yake ma ka'ab al-ahbar da aka bude kasar baitul maqdis kasar falastin a wancan lokacin a wannan lokacin kenan yanzu a wancan lokacin ko baitul maqdis da aka bude shi umar waɗanda suke jagororin wajen yahuda wajen suka ce ai ba su yarda da duk wani sulhu da sa hannun da za a yi ba sai amirul mu'minin da kanshi ya tashi ya zo umar sai ya tashi ya zo wajen ya zo baitul maqdis ya shigo yana tahiya a kafa da irin shahararren labarin da ya faru a lokacin suke cewa yake cewa abu musa al'ashari ko ɗaya daga cikin sahabai yake cewa umar ya kamata ka hau saman abin hawa saboda mu shiga cikin garin cikin izza umar yake ce mashi la ya ce mu mutane ne waɗanda ba kowa ba allah mai damu kowa a dalilin addini duk ran da muka nemi ɗaukaka a cikin wani abin da yake wajen addini ne allah zai ƙasƙantar da mu umar ya shiga abin hawan da suka ɗauko daga garin madina kamu kamu suke da shi da wani yaro in ya kama ya tahi ya tahi ya tahi ya sabka umar sai ya hau umar in ya tahi shi ma ya sabka yaron ya hau an zo daidai shiga gari kuma yaron shi ne yake sama haka umar ya shige ta kafa suka hutu suka tarbe shi a lokacin ne sai ka'abul ahbar yake nuna wa umar wani wata sahara wata wata wani bigiri cewa yayi salla a wannan wajen sai yake ce mishi laqad dhahaitul yahudiyya ai wannan kamancece da yahuda ne dan me za a salla a wannan wajen duk abinda ba manzo Allah ya ce ayi ba to bai halatta gare kai duk yadda kai kace kace abu kaza iya da kima duk kiman shi inda ba karantar addini bane ba ba kiman gare shi ba kuma ka tsaya daidai inda abinda aka umurce ka ka tsaya abinda ba umurce ka ba kuma baya halatta a gare ka ya zama to ka aikata wannan abu sannan wa addaba ali radiyallahu anhu shi'at al-ghulat ali ibn abi talib Allah kare da gare shi ya ladabtar da ma'abuta shi'a waɗanda suke ƴan wanda suka al-ghulat wanda suka wuce gwa da iri wa harraqahum fi nari ya kona su da wuta hinama alima lokacin da ya san cewa annahum su ɗan shi'an nan yaghluna fihi suna wuce gona da iri game da abin da ya shayi matsayin da Allah ba shi wayu qaddisunahu suna tsarkake shi fiye da yadda addini ya bada umarni suna cewa ba shi Allah ne a lokacin ya rika kona su da wuta wa amara bi jaldi Allah yake ce al muftariya min ash-shi'ati alladhina faddaluhu ala Abi Bakr wa Umar sannan wa amara bi jaldi Aliyu yayi umarni akan abulale waɗanda wani kaso daga cikin 'yan shi'a wadda suke allazi na faddaluhu wadda suka fifita shi aliyu ibn abi talibin a kan abubakar da umar shi aliyu da kan shi sa ake musu bulala amma ɗan shi'a sai hoto ce mai ai an zalunci aliyu ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma a lokacin sahabbai gaba ɗaya suna rayu suka yi mubaya shi ma aliyu yana cikin su aka yi mubaya ga abubakar siddiq bayan shi aka yi mubaya ga Umar bayan shi aka yi mubaya ga Usmanu sannan kuma Ali ibn Abi Talib shi aka yi mubaya kan shi rayuwa suka yi nagartacciyar rayuwa ta girmama juna da mutunta juna karkashin irin addini amma dan shiya sai zo rika baka bayanan da ba ba haka al'amarin yake ba to kaga waɗannan duka me malaki sai ambata mana anan cewa idan wani ya zo da wani abin da ya saba wa addini ladabtar da shi za a akwai in akwai iko ladabtarwa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi in babu daman wannan alalantar da shi da hannu sai ayi bayani da baki abin nan da wani aikata ba haka nan bane ya saba ma aya kaza ya saba ma hadisi kaza idan ya zama to wadin ma zai gagara fattaqullaha mastata'tum sai ka ki abu a cikin zuciyarka kenan mutumin da zai rika tunanin cewa ai ana ta kokarin ya za a raba kan mutane ne an wani yayi kaza a kyale shi mana ai shi da abin da ya ga dama malai ce walamma zaharatil khawarij lokacin da khawarijawa suka bayyana su waye khawarij su ne masu kafirta al'ummar musulmi a dalilin laihi da suka aikata ko da wannan aikin bai kai da zai hudaka daga cikin musulunci ba sai su hudaka in kai ƙarya su ce kahuri ne kai in kai annabi mun ce kahuri ne kai in ka shagiya su ce kahuri ne in kai ƙarya su ce kahuri ne kaga waɗannan ayyuka ne na sako lalle amma ba sa hudda mutum daga cikin musulunci to su khawarij duk wanda ya aikata wani aikin sako komin karantar shi to wannan mutum ya kafarta kuma su ne mazala yake ba da labarin cewa za ka same su da karatun ƙur'ani da ƙoƙarin ƙiyamun laili amma kuma sun bar hanya me yasa saboda suna shar'antawa da sunan addini shari'ar da ba ta Allah ba ta manzon da Allah ya turo ba wa ya sa ku kafirta mutum a dalilin ya ƙarya me dalilin ku me hujja akan haka babu muslim yana nan a matsayin shi na musulmi mai sabo yawa to su khawarij qayyada Allah laha sa'ira sahaba Allah sai ya shirya Allah ya tare da musu sauran sahabbai wa ala ra'sihim Ali radiyallahu anhu sannan akan wannan sahabban da suka tsaya suka yi gogormaya akan yakan waɗannan khawarij Ali ibn Abi Talib wa ibn Abbas da Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu Allah kada da gare su kaga ashe inkari ake ma mutumin da yazo da wani abu sabo a cikin addini saboda addini ba kayanka bane ba kayana bane ba dole mu bi abin da Allah da manzon shi suka faɗi duk wanda zai zo da wani abin da yake wajen wannan yana dole a nan bahar da shi kai wani al'amarin nan ba haka nan bane ba saboda ya saba wa Allah ya saba wa littafin Allah ya saba wa karantarwa da annabin Allah yayi bayani akan ta kenan sai ya koma ya ji tsoron Allah ya gyara tunaka abubakar abdullahi ibn abbas da ali ibn abi talib sun tsaya sun yi gwagwarmaya akan yakan khawarij fa aqamu alaihimul hujja suka tsayar musu da hujja wa bayyanu lahumul muhijja suka ambata musu wajen kan hujja hatta raja'a minhum har sai da aka samu da yawa daga cikin sun komo daga wannan tunanin na khawarij sun komo zuwa ga addini wanda yake lahiyi man kana yuridu al-haqqa duk wanda yake son gaskiya a cikin sai da ya komo wa asarra ahlul ahwa'i su kuma abuta son zuciya asarra ya suka naci kamar eh ko da ba haka nan bane haka zamu yi wannan shine israr an bata maka cewa ai ibada Allah abu kaza da kake ba daidai bane saboda dalili kaza sai ka ce ko ba haka nan bane mu sai mun yi shikenan an kawa maka hujja kuma an huta hakinka gaskiya yawa wa asarra ahlul ahwa'i ala bid'atihim akan bid'asu faƙatalahun sahaba sai sahabbai suka yaƙe su ihtisaban don neman lada a wajen Allah da yi musu inkari wamtisalan kuma sannan ƙoƙarin aiki ne da li'amuri rasulullah sallallahu alaihi wasallama ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qam'an li bid'atihim kuma saboda a takure a hana wannan bid'a ta su yaduwa wa hazzaru minhum sahabbai suka ta bayani akan cewa ku tsoraci mutane masu siffa kaza da kaza da kaza da kaza sune khawarij wa min mujalasatihim haka ko zama da suka kuyi daga babu wanda ya san ma'abuta bid'a sama da mutumin da yake kan sunna daga mutum ya aikata bid'a za ka ga wallan shi a hili kai tsaye kuma da haka kaga khawarij wanda suke yan boko haram misali da suka bayyana waya fara na bahadda al'umma akan cewa waɗannan mutanen hatsari ne su da ahlus sunna malam jafar yayi rubuce rubuce da yawa yayi maganganu ya ta kowace hanya waɗannan mutanen a dakatar da su saboda dama mutane suke kafirtar da musulmi a dalilin wani laihi da musulmi yayi a ce ya kafirta to khawarij ne sanannu ne ko maza labarin labarin su Allah shirya da makarantar da ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah